بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الزاوية أو من الزاوية البركة yau muna muna nuna takwas ga wata kabiru ne kari hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a alif dari hudu da arba'in da shida daidai da sha biyu ga watan goma shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na yawon qur'an gidan da ne koya a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala 'abid wallafar imam da'wa al-'allama محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى والذي يجب من المسلمين دعا السجن يترك وجه الكافر idan jama'a musulmi ba su manta ba babin da ya gabata malam ya karfi da mu bayani ne da dare da amincewa malikin Allah da kuma ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta wannan babi tun daga farkon sa a shirka da kuma matsaloli wanda malamin ya kuma a wannan babi a yau malamin muke mai sabon bayan malami bayan min al-imani billahi as-sabr ala qadarillah man yake da wani bayan yana da gaske imani da Allah yin haƙuri a bisa kaddarar Allah a bisa kaddarar Allah to wace kaddarar da Allah me kyau a cikin shi kuma da kyau na'am a tun da aka ce haƙuri kuma ka ambaci kaddara ba ce farin ciki da kaddara haka ne yau duk ko abin da ce haƙuri za a yi ai ka san akwai shi zuwa ai ka san akwai matsala jama'an fahimci kan ba yau da kenan malamin mana bayani akan aqdarin lahi mu'mina qaddaran Allah ne ya dadi qaddaran Allah ne ya dadi da duk wani abu wanda zai auku da dan adam a rayuwarsa to dole ne sai ya yi hakuri da abin da Allah madaukakin da ya kaddara mai kyau mara kyau mun san jama'a ne da kyau da imani ko wal imani da qadin khairihi وجبل أن المحسوب الإنسان نفسه إمام أحمد عليه رحمة الله يعمل شيرا أن لا سبحانه وتعالى يعمل كلمة رقيب السنة القرآن يكون كفري saboda muhimmancin hakuri suna karfafa gwamnati ake maka ake ta nanata maka abu ka san akwai muhimmanci wannan abin shi da ake nanata maka shi to Allah ya rabu da jiki ne ya ambaci hakuri a cikin alqur'ani a wurare daidai ne har guda da kai saboda ka gane muhimmanci ne hakuri sannan ya zo a hadisi kamar yadda yake cikin abubuwan da wuriya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sabru biya shi haƙuri haske ne hasken rana shi ne abuya akwai ƙarfi ko babu na yau amma da aka ambaci sallah sai ce wa salatu nurun ita sallah haske hasken farin wata yana da zafi ba shi da zafi amma da aka yi ambatan hakuri kamar da ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala ya ambata wanda ya shekara ɗari bakwai da casa'in da biyu ya ce an ambaci cewa ne abu yawo saboda yawanci hattar rana yana zuwa da zafi kamar da aka yi cewa wanda ya yi ja'ala shamsa ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق اما محل شاهد مني الا شيء ولد سنيا ورانا وضياء حتى ولد سنيا ذلك والقمر نورا اتقوا وتا حتى سنيا متحدي اما من سنين نفك مجال عمره والنبي imam Muhammad da imam Muslim sun san da shi haka nan ya zo a riwaya imam Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'an as-sabr Allah bai taɓa ya kan adam wani kyauta mafi alheri ba mafi yalwa kamar Allah ya bai mutum hakuri daga Allah ya ce ne fa kafin ban da hakuri cewa ba shi imani me yasa saboda hakuri yana da imani da Allah shi yasa ce maka min al-iman billah as-sabr ala qadarillah yana da cikin ainihin wato imani shine yin hakuri da kaddarar Allah mun fahimta sai na Umar radiyallahu anhu yana cewa wajadna khayra 'ayshina bis-sabr ke mun sami mafi alherin jin daɗin rayuwar mu ne ta hanyar ta hanyar yin haƙuri ta hanyar yin haƙuri in kai haƙuri za ka samu da daɗin rayuwa shi yasa mu zo Allah ke cewa babu wani kyauta mafi alheri mafi yalwa da Allah ya yi wa ɗan adam kamar ya ba shi haƙuri kuma Allah ya bayyana a cikin Qur'ani cewa yana zuwa mata haƙuri wallahu yuhibbu as-sabirin Allah yana ƙaunar masu haƙuri Allah yana son su Allah ya samu da ke su عن ابن ابي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء ابن شيوى أبن أبي شيوى أقولي يجي إن الصبر حدث النفس عن الجزع أقولي shi ne kame zuciyarka kame ranka da bayyana raki an gani da koke-koke wa hadu lisani an da tafiyar da tafko ka kame harshenka da bayyana kai kuka wani wani amin ka gani ina cin wani hali ka kame harshenka da bayyana wannan da kuma yin fushi da ƙaddaran da Allah ya wani kuɗin da suka da zai same ka yace wa mini wal jawari an gabul hudu da kuma kare gaboni gabar marin fuska wa shafi biyu da kuma keta gida mutum ya kama rigarsa ya keta saboda wata musiba ta same shi da makamantan irin waɗannan ibn qayyim ya ambaci wannan rahimahullahu ta'ala to shi hakurin da yana yana da matakai guda uku akwai asarru ala ta'atillah yin hakuri akan bin Allah Allah ya rubuta annabi Muhammad yace mishi wa'muru ahlaka bis-salati wasbir 'alayha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka yi hakuri ka haƙurƙurtar da kanka akan yi musu umarni na akan yi sallah ka wani umarni akan yi da'a da Allah to hakurin da zai akan yi akan yi da Allah الذي لا يسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والمشيني حقولي أكن بيا بعلا أقول كما حقولي دغير تابع عنا كيف لا تتابع عنا التي ولا يقرب الزنا كاتا بداما أما تكلمني من شيء كحقرة إلى أن يقرب الذي يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الذي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فأما بايع ونن ليجعل هو سكتشيني قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال يجلسوا لا تكريم عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أعبى من بعد يوم كذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فيه من ملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق اليمين عليم أعبى من بعد ليمر وكذلك مكنا منه ولا ولا نضيع اجر المحسنين انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين بتقتل يوم دنيا دومين انا كما يقول ألا بايا توزر ترجع لا دم تشوفها kaga nan hakuri ne akan akan barin sabon Allah ka danne zuciyarka madalli da uku shine hakuri akan kaddarar Allah ne ya raɗaɗi wanda ya same ka Allah ya ba mu labari ko ma asaba min musibati illa bi idhnillah wa ma asaba min musibati fama kasabat aydikum wa bashir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والمسلمين لا تتألم مصيبة فتاة أمريكا أبدا تقول كيف تقول كشف إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخرجني خيرا منها أبدا نفت الجنة شدة المعلمة هذا شيء لا يقدر أن يكون من الغاية أن المرء يكون في يقول أن حقولي أكل مصيبو لزار فالباوة ألا إسلام لا يقول تاجر شيء ولا جبل ولا نكون حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونزل أخبارهم ألا يقول لا يكبر ابن جربه حتى نعلم المجاهدين لكم sun gane suna ne masu ƙoƙari da zagin garki a cikinku wasabirina sannan sai mun gane suna ne masu haƙuri sannan ne wajen ruwa akbarawa kuma za mu ba ku labari Allah maɗaukakin sarki ya samu shi wannan ne to sai mu ga cikin karatu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe da wannan aya. Wa qawlun Allah ta'ala da fadin Allah madaukaki wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Duk wanda ke imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah madani ne akan dukkanin komai. wannan aya ya koyi wa kalle da kyau farkon da ne Allah ya cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah ba wata musiba da ke aukuwa face da izinin Allah face da izinin wani izinin Allah wa man yu'min billah amma duk wanda ya yi imani da Allah ya bi qalbahu Allah ne shiryar da zuciyarka sai ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan ilmomi wannan yake nuna maka cewa a shi ayar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da ita ne don ya gane don ya nuna maka muhimmancin yin haƙuri da musiba ta auku inda zai ga kawo maka da musiba ba wata musiba da ke aukuwa ta yi yin Allah ka san wannan amma wanda ya yi imani da Allah ابن عباس رضي الله عنه يجد شيوا إلا بإذن الله أي في الحجر ألا لكما سوء ألا أبي جيب الله أما وندي من ألا ألا ينشي يدبوش يبتع يشير أي من من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هداه الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا خذ بقلبه ويقينا صادقا وقد يغلق عليه ما كان يغلق عليه ما كان أخذ منه yace wanda ya yi haƙuri idan musiba ta same shi sai ya gane cewa o wannan abu fa bai faru ba sai da ƙaddarar Allah sai ya haƙuri yin gudanar da wurin Allah shi ne shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ka ne ko zuwa ga zuwa ga Allah sannan wa taslama li qada'illah yayi kauya da da wannan abin da Allah madaukaki sarki ya kaddara ya rubuta to Allah zai shirye da zuciyarsa zuwa ga hanyar daidai ba zai bace ba sannan kuma Allah zai bayyana masa gurbin abin da ya rasa a wannan rayuwar ta duniya sannan Allah zai ba shi yaƙini na gaskiya kai Allah ma zai iya mai masa gurbin abin da ya rasa wanda aka ɗauki daga gare shi a shi kaga a cikin kowane al'amari jama'a musulmi ba su da hasara shi ta hadithin wannan da imam bukari ya rawaito wa ya tsare shi suhaib al-rumi Allah ya ƙara mishi yadda domin Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga yi mamaki game da al'amarin mu al'amarin da dukkan yasa alkhairi in nan ne da ya same shi sai ya godiya ga Allah wannan zai zama ne a gare shi idan wata cuta ta same shi kuma sai ya haƙuri wannan zai zama alheri a gare shi manzon Allah yake babu wanda yake misalin irin wannan tagomashin da ya yi Allah ta kama da shi قال علقمة ما من علقمة ابن وقاص ابن عبد الله النقعي الكوفي الله تعالى يجعلها babban malami ne kuma da yan tabi'ai an rufe shi tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba shi da sahabantaka da taba ganin manzon Allah shi an kama an gani amma kuma babban malami ne su malaman shari'ai Allah madaukaki sarki ya kanka shi ne alqama ibn qais ibn abdullah ibn alqama ya rabu jira shekara 60 da wani abu Allah ya karkuwa lokacin ainihin wani da aka yi wa aka kai tsadin nan kamini ne cewa lokacin da aka shi ne Hussein radiyallahu anhu وعلقم ابن قيس الكوفي يجري هو الرجل تصيبه المصيبة يتولى الآية كما مكانني أكثر مسلم لوجه مصيبة تتعيش فعلم أنها من عند الله سيدان سوى وزن أبوك يا فاري بدوين الله فرضي سيمتين يرجع دوان أبن بيتا نجد الله ويسلم كما يميك أو يرجع بأن لا يرجع وزن الأنبياء وكل شيء قال وزن باكرنا الأمر إليه نفت عن ذلك يا جماعة ابن جرير الطبري يرجع وزن في تفسير الإسلام wannan dalili ne jama'a kai da cewa shi an yi kafin da shi ne imani wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in alim تبين عليها بقلبها Allah zai shiri da zuciyarsa yanzu idan wani ba ta tare da zai ce wala a karbe ya ce kutumar ko kaza da kaza da kaza yi wani yi ruwan ashar yi ruwan ashar yi bala'i yi bala'i saboda ne kawai saboda wata musiba ta same shi to wanda Allah ya shirya zuciyarsa ya gane da Allah ya yi sai shi inna lillahi وإنا إليه راجعون فمن أنك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إليه دينه طبيعة إذا يولد قبل أن لا يدري في أن مكتبة تبدي بشيء sannan har da ya jama'a wannan aya ta nuna mana cewa ne ashe hakuri yana sa Allah madaukakin sarki ya shiri da zuciyar bawa in kana da samun shiriyar Allah ka zama ka zaune mai haƙuri haka ne ko tun da yake wani yi mai billahi ya haɗu Allah wanda ya yi imani da Allah ya gane da Allah ne ya haƙuri ya nemi lalansa a wurin Allah to Allah zai shirya da zuciyarsa jama'a na fata an gane wannan Allah mana kusur da ke samu yashi to kuma in yayi wannan sai a ba shi ne ladan masu haƙuri haka ne ladan masu kuɗi yana da iyaka innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah ya ce kadai ana sukan yawa masu haƙuri ladan su ne babu iyaka babu da iyaka saboda ka ladan ne haƙuri jama'a bai ƙa'ida duk in ka haƙuri domin Allah ladan ka bai taɓa ƙa'ida ba Allah ka sani ya dawo da shi وفي صحيح مسلم يا يعطي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه لدى ابو هريره الا يرى من يدعي يشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يرضى الله صلى الله عليه وسلم يشي اثنتان في الناس هما به الكفر abubuwa guda biyu a cikin mutane wannan abin kafirci ba ana nufin wanda ya aikata ya zama kafiri ba kuma bin kuku shi din wannan aikin kafirci ne a wajen mutane to sai manzo Allah ya fara bayyana wa me da bai kamar ya tambaya menene da menene sai manzo Allah ce abba'u fil nasabi suka cikin dangantaka shi wani cap ai kabila ne ka ji kamar wani kabila ne ko ba ta bane yana sa da suka shi ai kabila ne ai ba ku sun cewa akwai wani da ya satan kaza a dangin su ba ko ba ai wani ya taɓa yin kaza wani ya taɓa yin kaza ai yana dangantaka da wani saboda ka ba za mu ba shi aure ba ana yi ko ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aiki ne irin na jahiliya an gane to amma mutane ba ta bane shi afwani fil nasabi suka cikin dangantaka a soke mutum a faɗi wata mummunar magana game da danginsa iyayensa ƙarninsa yankinsa gaba ɗaya danginsa ne a faɗi wata magana mai gari manzo an da ya ce wa kun ɗaya sannan wani ya haɗu a alal majlis da kuma yin kururuwa a kan mamaci idan mace ya mutu shi ta yake kururuwa ba kuka ba kuka da ban kururuwa da ko me yake cewa kururuwa shi ne daga murya da yin ihu da kuma biyo bayan faɗin wasu maganganu waɗanda sun saba wa Allah galibi wanda ka ji ayi kururuwa ya daga murya ya ce wayo Allah na kalma Allah na shi kadai jami'i ne faɗa na bari na lalace na shiga uku na lalace kaza da kaza yanzu wani ya mutu yanzu kaza wazi mana kaza wazi mana kaza wazi kaza wazi kaza waɗannan abubuwan za ga ana tsaye su ana tsaye ana tsaye ana tsaye ina fata an gane min jama'a Allah ya rabu da ita take kai mai imani to jama'a kun ji haka a ashe ka'ida wannan abin yana da cikin ayyukan jahiliya amma suna nan a cikin mutane jama'a mutane ba sa kuta da waɗannan abubuwa sai ba wanda Allah ya yi sai wanda Allah ya wanda kwaje sarki ya tsare shi Allah ya tsare wanda Allah ya ba shi haƙuri ya ba shi imani da dacewa ya haska zuciyarsa sai ya zama ba shi da wani abu na tsofani na kafirci ko na jahiliya a tare da shi ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace kaga wannan yana da cikin abubuwan da ya kamata mutane su kiyaye domin duk waɗannan abubuwan guda biyu suna da hatsari a rayuwar bawa suka game da dangantaka shi wani dan wani me yake da shi dan matsiyata ko ba a yi abubuwa ne yi ga su za ka yi da yi a cikin mutane Allah ka sani da imani wani lokaci ma ƙage ne ko ba a yi ƙage ne za a soki na saba ka ita a shi har yi ka gani na har na saba addini ma ana yi ko a shi wani wannan ɗan ka gani abin da za a duba ne ko da ɗan ka gani wani irin mutum ne shi mun gane wannan ba kawai da ashe wani ɗan ka gaba ne sai mun ya lalace zai ka ce wani ɗan izala ne a'a ba izala ba ke matsala a kalli shi ɗin yana da kyawawar ɗabi'u ko yana da munanan ɗabi'u ko yana da kaza da kaza ba kai a cikin ɗan ɗariƙa ba shi aiki ɗariƙa ne aiki ke nan ba za a yi shi ɗuru wani irin na ɗariƙa ne mutum kirki ne ko mutum banza ne ɗan shi'a ne a ɗan shi'a mutum kirki ne ko mutum banza ne kowanne ne an duba an gani sai an duba an gani an duba da rukunsa da halayensa sannan ka hukunci a kansa Allah ka sani wani imani ولما حكى الرواية البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه في عبد الله بن مسعود أن لا يرى من يرجع مرفوعا يشي منظر أن صلى الله عليه وسلم يشي ليس منا من ضرب الحدود baya daga cikinmu duk wanda ya dinga marin hukuncinsa an da kusa ko ko mutum kuma ko fuska ko laifin min ya nan ضرب الحدود baya daga cikinmu duk wanda ya marin fuskarsa saboda duk kila ta ko yanzu shi wa shaqqa al-jinuba ya kuma shekar rigarsa aljaibi shi ne wannan wuyan rigar mutum ya yi ya kama ta ya kega ta saboda mutum ya sa ku shi ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وبث الحين والجيد أوائل الجاهلية أم ذلك دعوة الجاهلية والجنود لأجل أمرش kamar yadda mun tuni ya ce huwa da ta gulbe ne shi ne wannan kururuwa da ake wannan shi da yana da kukan mutuwa da ake wani ya ce kuma huwa du'a bi wani da kururuwa shi ne zai rage addu'a da kaito da ya shiga uku ya lalace ya bani duk wannan yana da cikin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda ya aikata haka ba shi da ainihin wato shi ألا مرتبط في كلمة الإيمان في كلمة من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية باشا المسلمين تبين منها من الشيء يا جماعة وأنا مبتدئ في المكرمين كن شو جمع الذي يسمع كذلك مبتدئ مين مبتدئ مكلم مكلم مكلم كيسو abu na yana da yake shi ne duk laifin da Allah ya faɗi irin hukumar da za a yi wa wanda ya aika cikin wannan aiki. Duk laifin da za ka yi mazo Allah ya ce ba ka daga cikin mu musulmi, karami ko bai. Duk irin tausayi na Annabi Muhammad, duk irin jin kai irin nasa, duk irin yadda yake kaunar al'ummarsa, amma mazo Allah ya ce ba ni ba ka, ya kasa kai matsala. ko kuwa akwai matsala babba don haka shi ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya karfi da mu wani شواليك لنا باش للسجود من ضرب الحدود يولي معرفة كذا وشق الجيوب يكيف إليه جدا ودعا بدعوى الجاهلية كما يذكرون أتمم شيء كودا ما أقوم ثم ما وتم كما التانيش يدين لي يقرأ المعكا غيره أن لا يجب يا لا لا شيء أفرد أبوي كيف كانوا يجعلون السلم بها الغلاء وإذا كنت تجعل ما لحد تنجي yin yin yin yin yin yin yin eh nan ta fito da an ta fito kuma da yin sai kuma da rafi ba diga ne ke ai wani ne gwara kai shi a cikin bango ko ya fata kanka ko wani abu hatta yin abin da mabiya a cikin shi a cikin yi a lokacin ashura diga ne da cikin waɗannan a da duka a yankin jiki to an ce wanda ya ba cikin sa ba shi ina wanda ya yanka cikin sa kada shi auda ma ne suka magana shi ba yi ba ba ta ba mu sai kuma da suke shi'a to me ake nufi a nan ba shi daga cikin mu mutuwa malamai sun shi kabar shi a haka laisa minna wurin aljanna laisa minna mu musulmi ليس منا مو مؤمنين ليس منا مو من إيمان يقدر ليس منا مو مدعو يا الله بدي لا تجيكي رضوان يا سيدي لا لا باش ما يتم دي وين أو يا يجيني وين من أي يوم يا يا أنا كذا من الإيمان وين من يوم الشهر وين من يوم البلد نفس الله يوم Allah zai mai imani amma wanda ne kuka misali saboda rasuwa a ga hawaye na da ba fuskarsa yana ɗan shi shiga ba ko ne wannan dan dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim mu'azzam Allah ya kara mishi yadda ya rasu manzon Allah da hawaye na da ba ya وليس يقول هذه كلمة الله يأتي وأين يا رسول الله وقال هل لك أن يكوكا وقال لا شيء بعدين أبن نفسي بشبني إنها رحمة ولا الجن أيني وكم جن أيني ولا وكم سلطيني تشير إلى ولا هذا كان محاوى علينا في سوى بعد أقول في أبن الله يأتي شيطان الله أن لا يفعل كبار cewa innal qawla la yahdi lalle zuciya tana cikin damuwa na faɗan gani yace kuma ni game da rabuwa da ya yi da bangare muna cike da damuwa da rinji amma ba za mu faɗi wani aboki abinda Allah zai yarda da wannan zance irin nan kuma an gane wannan Allah ka dace da mu da niyyar da ya Allah ka tsare mana imani kullaka jama'a kun ji shi idan ya zubar da hawaye zuciya na rage ciki amma ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da zai yarda da ubangiji mu dan dai ne muna cikin bakin ciki da rabuwa da kai ya kai ba wani ka ga nan ba komai bane a lokacin da manzo Allah ya rabu sai na Abu Bakar yana hawali Madina sai ya samu manzo Allah ya rabu da ya zo gidan ya zo ya zo ne fuskarsa sai bashi da kuka hawaye suna riga a cikin sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun tahayya da wannan yake ya rasulullah a rayuwar shi take manzo Allah ka mutu ma kai shi kake kaga wannan kukan rahman ba a yi kuka dana ko ya dana ihu ba ko ya da duka ya yi ka kanta ba manzo Allah ko ya ce duk wanda yake mutum ba ta da shi to ya tuna da mutuwa ta ita ce mafi girman musibar da samun al'ummarsa kada amma ba ta yi baya saboda mahimmanci Allah ya yi mu tsari mai imani to jama'a an ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi da wannan hadisi jama'a yana daga cikin hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi narko a kai to wannan hadisi ya kai da mu abubuwa kamar haka abu na farko haramci yin kukan mai kukan mutuwa cewa yana da cikin dabi'u irin na jahiliya aiki ne irin na kafirci kenan kaga yana da cikin manyan manyan jimbai abu na biyu ya karantar da mu wajibcin mutum ya haƙuri idan mutum ba ta same shi saboda idan aka haramta mishi yin kuka da yin ihu to kenan ya zama an wajibta masa yin abu na biyu shine ne haƙuri abu na uku wannan mutum ya gabatar da mu cewa ashe ba dukkanin abin da yake kafirci bane ka fitar da mutum daga musulunci da ne mutum na kafirai ba ko mutum bane idan ka aikata za ka kafir daga musulunci ina ba ta gane yau sannan abu na hudu hadisi ya gabatar da mu ainihin wato abin da ya shafi ne anniyatu an al-bayt ko ok suka game da dangantaka in yi wanda ya da kafin ka nuni hadisun guda biyu ba ki da yanzu Allah ya maka kwanci da zai ya yi da Mani shi gaba da cewa na sai ne وعن انس رضي الله عنه حدث ابو بكر بن مالك ان لا يرى من الجزاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزعل صلى الله عليه وسلم يجب إذا أراد الله بعبده خيرا إذا ألا يذوب فلعليه عجل له العقوبة في الدنيا في ألا يتبدو قومة دعيه أرأيوة الدنيا وإذا أراد بعبده شرا idan Allah ya yi bawansa da sharri ya same shi an fata an bidan sai Allah ya kama bawa da rundumansa hatta yuwafa bihi yawmal qiyamah har sai Allah ya cika ya masa au da sakamako na wannan mummunan irin na a ranar qiyama Allahu akbar Allahu akbar wannan hadisi jama'a ne girma ƙwarai eh hadisi ne mai girman wani me yasa ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ni idan Allah ya so bawa da alheri sai a gaskanta maka ubar a nan duniya ka saba wa Allah ka yi da iri kaza sai a garce ka wani ya da ta tsawo za ki da haushi sai Allah ya kai maka zuwa na ba ta gani ka kama hanyar zuwa masallaci sai ka tuntube ka ɗan farka ba kuma ka ɗan yi baki ka ji zafi sai Allah ya kare ka wannan zuwa a kana barkin ka ne ya ɗaga take ka asara da kullum yin nauyi gane idan ka barci ka fito shi ma jarrabawa ne ko ka san barci ma da in ya ɗauko jarin nan to ai jarrabawa ne ne ma ka tashi ina ba ta gane wannan ka wannan ko a jarabce ka da samun hasara a sana'arka ko ka yi noma noman ya lalace ka auka a wata babban hasara ta same ka ko ni wani abu da cikin abubuwan da ka iya samun bawa yau da gobe a ƙa'idar da Allah ta haifi cewa man ya'mal su'an yujza bi duk wanda ya aikata wani mummuna to za a yi masa sakamakon shi wani masu kasance na kina an ce wannan wasannin ba ba man ya'mal su'an yudbari duk wanda ya aikata wani mummunan aiki za a yi masa sakamakon shi sai na abu da yake cewa wani ya rasu da lahi ke lamu ko mun tari yowane ne ba ya zagantar kanka a cikin mu ko za mu ce ba haka ake yi ya kai maka shi ba da lafiya ya ce ina yi ba ba a gara ba ta samun ta take yana samun ta ba ka da ciki take yana yi sai mun Allah ce wannan shi ne sakamakon da ake mummuni a duniya har sai ya haɗu da Allah ba ni da zubi ko kwaya ɗaya duk shi da kake kake ka ɗauka daga Allah ne kai haƙuri wallahi ba da kullum kana cin ibada kana kan kai ka duba kai ko da muka rasa ne ka sai ba ka da rubun wani a gaban Allah suka yi wa Allah tari alim Allah ya sa mu da imani da haka jama'a ku ji wannan hadisi kamar yadda ai yunwar ba ka rayu shi amma idan Allah ya nufi bawa wani sharri ya samu bawa to sai Allah ya kala bawa ya tafi sama a duniya yana zina yana saba wa Allah yana toye muni yana yi kaza yana riwati yana ƙarya yana gulma yana zuba da jinin mutane yana tace dukiyar talakawa yana tallata wa al'umma sai Allah ta ƙara mai lafiya Allah ma bai da ke kuma shugabanni ne wani ba ta mutu ba a wanda ka dawo ya kyale shi kana yau da duniya ƙara mai lafiya ma ka ga ya jafi jumala an yi muguwar addu'a ta kuma yana ƙara jafi jewa a Allah ba ya ce ya garce shi a nan duniya sai ya ji Allah ne kama shi cikakken kamun malam haka manzo Allah ya faɗa Allah ya yi wa azzalimi jinkiri amma lokacin da Allah ya karɓe shi ku ji ba Allah ya ce lam yuflithu ba zai ga kusurwa Allah ba ba zai ga kusurwa Allah ba Allah ya kama da shi Allah ya kai da imani ya ka zama a kunji wajen hadisi shi ma kenan duk lokacin da kake aikata wani abu kaga Allah ta baka lafiya ba wallahi ba ni tsoro يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سوى المصائب نعمة مصيبة ثابتة نعمة كبر والحمد يا جماعة سوى المجلس لأنها مكفرة بالذنوب سوى تنا حركني وغاوى من بلدة ولن يعيشها نفر عن ذلك من الجماعة كذا كان يؤمن ولا أبني لك ولن الله سبحانه وتعالى أبنى الرفاق daga cikin alherin wannan shi ne zai sa ka mutu ne haƙuri sai a bara kula da masu abu ka dangadan Allah sannan abu na uku wannan zai sa bawa ya zama yana cikakken ina ba komawa da mai al'amarin zuwa da Allah da gaba daya da kuma kaskantar da kansa a gaban Allah ya gane shi kan yi ya ba da kasa sai abin da Allah ya rubuta cikin sarki ya kaddare same shi nan ya yi kauya zuwa ga Allah kaga waɗannan su ne da su ya girman ni'ima shi ya da ma wallahi ba ne idan Allah ya ba mu ilimin tauhidi da ya kai yanzu ba dini sai ba shi ne kawai amma mun ta ka da ce a rubuta da zuciya a gidan wani yanzu da Allah ya biya sannan zaɓen lokal gamba yanzu suna suna suna suna kashe kashe a kashe jaki a ce a haɗa rami abin da shi da ranta wani ba wani ana da ɗan boko ne mana ka fi tsari a jami'a ka ce zai ta kare talaka ya ji wani magana ta kara bayan wani gama bayanai fashi ta tsayin da shi a bintufa akwai wani abu ta ce mene ce ana bin dama akwai muna da wasu bokaye wanda suke mana aiki na faɗa ta wala ce malamai su zafi shaiku ko su bokaye da ke mana aiki saboda ka za a binne gashi da ranka za a yi kaza da ɗanke me ya kawo wannan kuma me ne ne alaƙar wannan kuma da maganar cin zaɓe ai ya kuma da kanta ce ne alaƙar kashe gashi da ranka da kuma samun da zafi a yi an yi ɗan waɗannan abubuwan sannan su ma da can ba suna zama haka bane kawai su ma da suna shiga mutane su to kuma bari a ji a yayin yana hakuri na haƙura aka ce a ba za su iya ba su iya ba za su iya ba sai ne sauran rai to a yau shi wani na mutu nan shi za mu cewa wallahi ba saboda galibin wannan mushrikai galibin ma samun damuwar su ma da sai kai kira da ke neman sai ya shirka ko ne mana shi wata da zai yi ta fito sai ba ka ta da tsaye to bayan Allah ya maka farkuwa tafi da kake ka je nan ka dawo ka yi tsayuwar sallah duk tsayuwar da ba idan ka alta wani yarda hanta amma in ganta mutum mahaukaci ne me ya sa shi bokan da zai maka lokaci ne ya ne shugabancin ya kawo da shi ke ba da mutum ko ya kawo wani nashi kuma ya ce ko kuwa a ba ka tafi rai to to wannan ke sa mu yanni sai kuma an kuma da hakkin jama'a sai kuma da an banza su ma na su sai ai ba kuma duk abin da kai kawai an yi sadaka an biya wa wasu kuma rabu ne a biya shi kenan abin ya wuce kaji ko da an yi zai shi ba makara wannan ma kuɗi ne Allah ya mai sai gara su Allah ya tsare mana imani wallahi malam idan Allah ya zai kama bawa daga nugunta ranar alkiyama to mutum ya kai Allah ya tsare mana imani Allah ya tsare mana zunubanmu shi ya sa ga sai na wani cewa madalla da kayan mangana guda biyu ni'mar da gidawi wa ni'mar da dawa madalla da kayan mangana guda biyu da kuma nauyi guda da tafiya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kaga to ulaika kuma dubu da biyu kaga nan ma shirin ya fito in kai wannan waɗannan su ne talatin Allah addu'o'in Allah na alkhairi da samun albarkar rayuwa su samu da kuma jin kai sannan kuma su ne shi ne kenan kana ka samu shiriya sai ka zama mai haƙuri a wajen da'a da Allah da yin Allah da kuma haƙuri akan kaddarin Allah ne da raƙi da Allah ka kare da imani amma wanda yake yi wa raki shi ne aljabar mutum ya ihu ya raki ba ma wanda ya sa ya same ka amma da an ji an zauna ai Allah ya bari kai ana cikin wani hali wallahi kai ana jin kebura ma ai ana ina cikin wani hali ya me ba yau to wallahi wani wani gida ne wasu kwanakin da ma sun halaka ta kwaya amma kuma duk ya samu wani ya yi kyau wani biki ya yi kyau sai a biya wani biki zakan ma za ka ce kai ajalla ya tsada yake a cikin masa haramta ni da ma ya kasance da zakar ba zai bayar da shi mutum zai na amfana Allah ka gari bari imani ka wato kun manna fa Allah yana hakuri ma malam da ya ba mana malam da ya zama da ni Allah ka gari bari imani to jama'a kun ji hatta yuwaza bihi yawm al-qiyamah حتى أن تكياما تكمقلت أرانا القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا منظر أن صلى الله عليه وسلم يرشي إن عوض الجزاء مع عوض البلاء للي بضلنا كموضوع أولي الله يمنع تعالى بضجر بابا إيه إن الله تعالى يمنع بضجر بابا كتني sai kuma a baka babban lada na kuma jarabawa ɗan ƙanƙanwa sai ka fi na ma ta baka ƙaramin sakamako ma da ka kaji eh kowanne in ya yi wannan jazari ma a yi wani bala lallai kyakkyawan sakamako yana tare da ne girman bala'i girman jarabawa da ya ba وإن الله وزعنا ولله الله وإن الله تعالى ولله الله مأوك كيفركي إذا أحب قوما إذا يكون وهم تاريخ أو نسيس إن كلام في جريس تقول جنة بريا الله يرحم سيك جرسم دور من مئة دون جرمي لأن أنت بلا بلا كما دبل مثلا في الأعلى عندما تأتي dan babu wata ranar da rana za ta fito dan da ya yi da shi ba Allah ba duk da zaka kace ka ga wani abin da ba ka so za ka bi kana biya ta hanya ko wani ya shigo maka a hanya za ka maka wani ko wani ya sa maka wani ya yi ko abin da za ka ba ka so sai ya wani kaya shi duk da zaka kace kana son ka ba ka bane ba eh Allah ya maka fara gare ni amma wanda ya rike na wani jarrabawa ne amma wanda ya rika wani ya kai ja mana a tafi ke kuma sai a bari da wani mutane su bari da ayyukan a gurin suna da shi ba ko to wa inna Allah ta'ala kuma lalle Allah ya madaukaki idan ahabba qauman ibtala idan Allah ya rubuto su bayi wasu mutane sai ya garbaje su da akwai wani bala'i kamar radiya duk wanda ya yarda da abin da ya same shi ya kowane al'amarin zuwa ga Allah ya mai da abin zuwa ga Allah salamun riba to yana da yarda a wurin Allah sakamako gwargwadon aiki jaza'an wifaqa sakamako ne da aiki Allah ya maka jarrabawa sai kuma sai kai haƙuri to sai Allah ya ma kyakkyawan sakamako mun gane wannan wannan sarrafa wanda koyi shi ne Allah falahu taqamu to wannan yana da shi a wurin Allah Allah zai yi shi da shi ya kuma bar shi a cikin wannan hukumar Allah ba zai faɗa mata shi ba kuma a ranar kiyama ne ya ji gaban Allah ga kuma mummunan sakamakon azaba da ya samu a ranar kiyama Allah ne ya yi su Isa kullum idan ka yi wallahi ka za ka yi hakuri da tunayi. Amma ka kai Allah sai ya gawa annabi Muhammad da al'ummar da cewa wa ina aqabtum in za ku yi ba za ku rama wata mugunta da aka yi muku ko cuta da aka yi muku Allah ya fa'aqibu bi mithli ma umitum to qur'ana ku wannan da ko ba ko horon da gargadin irin abin da aka yi muku amma da Allah ya ce wa la in sabartum amma kada za ku haƙuri ku fara ramawa lahu khairul sabir to shi ya fi alheri da masu haƙuri sai Allah ya ce wa annabi Muhammad yace wahyi bai ce wahyi ba kuma ku yi hakuri a ta ce magana da manzon Allah aka ce wahyi kai manzon Allah yi hakuri kai mutum ne mumin yi hakuri wa ma sabruka illa billah amma ka sani ba za ka iya yin hakurin ba sai da taimakon Allah eh shi kan hakurin ba ka iya yin shi yadda ya dace sai Allah ya taimake ka akan wannan hakurin shi ta Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri a ce shi kai haƙurin ba ka iya yin sai taimakon wani iyaka na amuru wa iyaka na sani kaga an dawo da jinin farko ce to wasu ne ka yi haƙuri wa ma farko ka iya yin da wannan haƙurin naka ba ka iya yin ne sai da ne sai da taimakon Allah shi ne wa ma farko ka illa billah سلم ولا تحزن عليهم كيف يكون في أنفسهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون kada ka kasance a cikin kunci na abin da suke kitsawa da manufici gare ka inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun dan dai Allah yana tare da waɗanda suke da'awa suka tsare rubutunsa da waɗanda wani ne kiyaye ai kiyaye wannan da'awa حسنه الترمذي وانا حديثي امام الترمذي يا حسن الحديث من حسن يمنع هذا لا يمنع تجد ان هذا الحديث لا يشده ابو وجهه haka ne abu da farko ya nuna mana cewa a shi Allah ne lokacin sarki yakan kaddara jarrabawa da auko wani bala'i da jarci bawa a nan gidan duniya domin ya haƙuri da ba ta yi masu hazan da wani abin da ya muka riga na su haifar ruhu a cikin sayin bukari ko ajabar ne an yi mumin ce kai mamaki game da al'amar mumin al'amar mumin gaba da alheri in yi alheri ya dame shi sai ya godiya ga Allah wanda shi ne alheri ya dame shi in wata cutar ta ne ba me zai haƙuri kuma wanda shi ne alheri ya dame shi amma sai mamman Allah ya ce ba ni samun irin wanda cewa sai mu Allah ya samu yake musu da jama'a ku ji akwai labarin wannan ne irin shi da yayi dalibin Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu wanda a kanka ne Profesa Muhammad Bani Jalil ne ya kudu ba jiya kudu ba ta jiya ne ka kawo kudu ta da muhimmanci ɗaya da cikin na kuwa imani kuɗi da yake su ya samu wata rukunin jarrabawa amma yana da yadda da ƙadar Allah wanda ya yi wani jana'iza bayan mutuwarsa bayan ya rasu sai ya mafi da dare aka nuna mishi a cikin wa gidan aljanna yana fanta ma a gidan aljanna yace mishi ya Allah ya da kai sai shi ya aika shi kana ji ana ce mana salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare mu saboda hakuri da kuke a rayuwar duniya fa ni'ma uqbad dar ma dalla da wannan gida na karshe shine gidan aljanna Allahu akbar الإنسان يوم إليه إلا من الجنة الذي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فيفهموا إليك سوري وأن لا سكي حقوي سبوا لمين يبدأوا باليوز سبوا لمين يذكروا باليوز وأقاموا الصلاة واستقيم بكذا لقمان هدية وأنت ليه يا بني أقم الصلاة يا كذا تقيم بكذا وأمر بالمعروف kai umarni da kyakkyawa wannan ayin munkari kai har da bai aikata mummuna amma ne wasbir alama asaba kai hakuri akan abin da zai same ka in dai za ka ce a yi mai kyau a bar mummuna ya fitar da kai amma ka ce kai hakuri inna zalika min azmi kuwa wanda yana da cikin manyan manyan al'amura a wurin Allah Allah ya yi masu masu hakuri Allah ta bayan kufan gane jarraba wajen ta ba mu kun imani da ya fi ni misali da su wannan bari wa kuma tsarin al'ula na farko tasiru ayatin tabawun akwai fassara ayat da ke cikin kufin tabawun ita ce ma asara min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim الثانية أن هذا من الإيمان بالله ashe yin haƙuri da jure wa musiba an ja auku wannan yana da cikin imani da Allah haddari ta abu na uku da wannan zamu karantar da mu abban fil jasad hukuncin suka a cikin dangantaka yana da cikin manyan ilimin da الرابعة له شدة وعيده في من ضرب الحدود أقيم لنا من الرقوق جواندا يجي ما يفكرها وشق الجيوب يجي كيف يقدر ودعا بنحو الجاهلية بقوم الذي دعوات الجاهلية صورة دئيه دا فاضل لكذا من يعقوب يوما والذين يتمنى من وجه البيت لو ان يكفيها امر ان يبدا يسوع الغالب كان فلا تجر علامة إرادة الله لعبده خيرا علامة أن لا إله إلا الله التعليم شيء يجربه الله أكبر أنا كتبت كذا بعض الثالثة نجد إرادة الله به الشر ألا صفات ألا لباوى تجد تاريخ إن ألا تجد باوى يجد المسجد تاريخ هي مسألة فيها تاريخ السابعة مسألة ترقي علامة حكم الله العام alamar Allah yana kan bawa shi ne garbe shi من قال إذا أحب وإذا أحب الله قوما ابتلاه من الله يجب أن يجب عليه الثانية مسألة سقط تحريم السقط هذا مكا أن هو تهيم تشير الله أن قال له مزين أن هذا مدامسة يتشي دين الله سبحانه وتعالى تكدرها التاسعة مسألة ترى ثواب الرضا بالبلاء sakamakon da Allah ya yi wa wani ya yi riga da kaddara ta saukan bala'i in ya rigo ban jazari ma a rigo bi bala kamar yadda mamma Allah ya faɗa a yi ko Allah ta'ala ya samu yashi ya wannan shi ne abin da ya samu a wannan bayan insha Allah ta'ala shehu islam ibn kadir yana cewa abin da yake sama da wannan ka ga yarda mustahabi yake ko ya dauka kan hannun da yake mustahabi ne a nan eh mustahabi ne karewa daga koke ba wajibi ne na fata an gane wani eh to da an suka yi da gaya wannan amma matakan jakin fafaru da wani musiba ta same ka na kuma kayi ka saba wa Allah yin hakan haramun ina ba ta yi hari da cewa yana da cikin yarda bawa ya zama yana gode wa Allah a kan wata musiba da same shi ya ga cewa wannan abu ma ni'ima ta Allah ta'ala ne maka da ke gyara a cikin ayyukan ka da sauransu Allah ke yin sani abin da muka karanta daidai Allah ya yi tsari a cikin lada wani tsawon alaikun salam. a wannan kuma jingina wa Allah ya yi yana da cikin munin ladabi ga Allah jingina wa Allah ya mutum ya nemo kaya kowace kaya da wani ya rinta akwai adadin lul da za ka iya ɗauka kuma lul kaya idan aka ɗauki kaya ya wuce yawan wannan to komai ne ke faruwa kaya za ta iya fashewa za ta iya haɗari a hanyar in ka je kai wannan abin da ke nuna shiga ganci ba wani ƙaddara wanda Allah Allah ya kaddara da akwai musibar amma kai kai ne sai ka ja ba wani ba mutum mai hankali ko ya zai ja da musiba ko kuwa ai bare da kuma a to ai ko kuma shi ta sa ne kuskure akwai da ya cewa you mistakenly kaza amma akwai abin da ake cewa ganganci sai ka gane yin dokokin da aka gane a gaza da a kan ganganci ne ba a kan me ba ba kan buku ne ba ina fata an gane wannan kuma yanzu ba a kama mutum aka abin da ke zama kuskure an fi kama su aka abin da ke zama na ganganci ko ya fi kama da ganganci ne da abin da za a ce kuskure Allah ya kare da wanda ya shi. Mene? والجوع wace kwale-kwale ya fi shiga a shiga ta cikin teku wannan lalaci ne hada Allah lalaci ne akwai adadin abin da aka dauka kuma akwai irin karfin jirgin da an san akwai irin tekun da jirgin zai iya wucewa akwai da kuma an sani kawai in dai jirgin ya karka ta biya da an halaka ko ke na fada wani jirgin zai noma ne noma ne da kuma wallahi ma ka san noma to la ta ji da ake kan wo shi ke an gama kawai wani sa in ya zo ya mutu ya wani cibo da ya kawai ne ne ko da ya ya da shi saboda ai akwai jirgin da ake noma sallacin shi kadai a cikin teku yana kowa hadda da zan ne ma yake kwarai da yake to haka ne abin Allah malam in ka je ka kalli irin hadisin Allah za ka rika Allah Allah ne wani ga duk marasa kunya da kawai ne kai ba san Allah bane ya fi mana da shi Allah ya rage da imani abin da muka rage dai Allah da ya rage la la in al usul Allah ta'ala ya rage da mana bukatun Allah Allah ta'ala ya biya mana Allah muna roƙonka ka yaye wannan hanyar da shi a wannan bukatun zaɓen ƙananan hukumomi da muke fuskanta Allah ya raba wani mutu ya ke su Allah ya kada da yanka al'amar da shugaban su ma hannun mutu ya ke su Allah ya nuna wanka da lafiya da ba lafiya Allah ya raba wani mutu ya ke su wannan mutum da wani ya ke su Allah ya rage jagoran shi na kai ka ba su kuri wani adalci wannan su da wani ƙasa da mutu ya tuna shi ne wani shi Allah ka kare wani adalci Allah ka ba su kun gyarawa Allah ka ba su kun gyarawa in kuma sun gane shi mutum a jawo ba Allah ta yi wani ko eh to za ka cewa wanda ya jagoranci al'amarin mutane ya gallaza shi Allah ya gallaza ma in aka fi shi ba in yi mai tsari ya ka abin da ba Allah ya faɗa ya ka ba mu ta ba Allah amma kai kaza ne yana cewa dan kaza da kaza to ne kuma Allah ya kuce da na ya ba to ba wata ta yajin ba kuma za ka fi gaban Allah ka je ka tsaya da Alhaji Ahmad Bola to da zan kai ba amma za a dinga riba da jirgi na rika biyar ne shi ka yi mana eh shi ka yi mana in a in ya danta da maka shi za a kwaci an je da da maka ne a biya ka ne kai ma zalim da kai mara ta da ba zalim shi Allah ta wa la yarmi rabbuka Allah ne zalimta ne kowa da yake mutane to kila wani zaka tara yawan zagin da yayi da yawan gulman da yayi da yawan gulma da yayi shi ne a yawan zalunci da aka yi maka to kaga shi ne ciko ne zai tsaye ƙarfi da wala in ka ji malami suna magana da yanzu ko ka ji ka tambaya ne ne ne a kan abin da ya sa za ku gaya maka to ai mun ce da barkin ka ne ya hankali ka ce eh idan ne ni a ai ai abubuwa ne malam sai a hankali shi ka ilimi shi gurgurdu ba kawai afusa ba ba kawai zafin kai ba ai kaza wallahi ne sai mun yi kaza a Allah ka sani ne ba subhanahu wa ta'ala bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh